والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة رانا تا الحميس نبا الحميس 23 ko 23 ba 23 ga watan azumi 1447 wanda ɗaya kirgen kuma goma sha biyu ne ga watan uku ga watan march 2026 muna cikin suratul talaq a wannan tafsiri na mata wanda yake zuwa daga wannan masallaci na al'afat sannan yau shine majalisinmu na 20 ko yau shine majalisi na 20 insha Allah ta'ala jiya muka fara ko kuma shekar jiya mun fara suratul talaq muka yi introduction jiya mun yi aya daya amma bamu gama ba yau insha Allah nake muke fatan mu gama wannan aya din sannan mu shiga aya ta gaba wannan ayar ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi idza tallaqtumun nisaa idan jama'arka ka gaya wa jama'arka idan za su saki mata fa talliquhunna liiddatihinna a sake su a farkon iddarsu wa ahsul idda kuma a kididdige idda din ma'ana a kiyaye ta a kiyaye yau aka yi shika yau ne farko yau ne ƙarshe wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron ubangijinku la tukhrijuhunna min buyutihinna kar a fidda mata lokacin da aka sake su daga gidajensu kada a fitar da su in dai shika ɗaya ne ko biyu in shika na kome ne ina ga wannan bayanin ban shigo da shi jiya ba idan shika na kome ne za a bata amma in shika ba na kome ba ne shika ya kai uku a wannan za ta fi gidansu ba za ta zauna ba wala ya hudutun su ma matan kar su fita illa iya ce na fashatin mu bayyana alhamdulillah ya hadikumullahu wa yuslihu balakum sai dai in an ga matan da aka sakan da aka bar su a gida an gansu da wasu abubuwa na barna to nan sai a mai da su gidajen iyayensu to tilka hududullah nan dokokin Allah ne wa mai ta'adda hududullahi faqad zalama nafsa wanda ya ketare su kuma ya zalunci kansa la tadri la Allah yudisu ba da zalika amra to mun tattauna matsaloli jiya da yawa wa'anda mun gama tattaunawa ba su ne zamu yi akwai matsala ta gaba a cikin wanda muka yi jiya shine da wani lafazi shika yake faruwa shika yana faruwa da dukkan lafazin da yake fitowa balo-balo na shika miji ya ce na sake ki wannan babbar kalma kenan mai fita fili babu kwana ana faɗan wannan kalma din shi kenan shika yayi ko da niyya ko ba niyya ko da niyya ko ba niyya kuma ko da wasa ne ko da wasa idan miji ya gaya matarsa na sake ki da wannan kalmar to ta saku inda akwai shika biyu yanzu ya ƙara ɗaya ta haramta a gare shi shika ya kai uku amma akwai sharuɗa wanda ba ɓalo-ɓalo suke ba su kuma tambayansa ake yi su kuma tambaya ake miji ya ce ki koma gidanku ko miji ya ce ina ga yanzu kan ya dace a ce mu haƙura da juna makamantar irin wannan kalmomin wayanda ba kai tsaye ba to su sai a tambaye shi in yana da niyyar shika ne shika ne in ba da niyyar shika ba ne ba shika ba ne matsala ta gaba shine shi shika din shi shika din menene hukuncinsa idan aka ce hukunci ana nufin shin wajibi ne ko farilla ko haramun ko mustahabbi ko makaruhi in aka ce hukunci ana nufin shin ya akwai lokacin da shika zai waje ba sai kayi shi in baka yi ba ka saba wa Allah akwai sanda yake zama farilla kun sa akwai bambanci tsakanin wajibi da farilla farilla ta fi wajibi sannan sai wajibi a wajen wasu malamai kamar hanafiya sai kuma haram sai makaruhi sai kuma mustahabbi to menene hukuncinsa duka shika yana fadawa cikin wannan hukunce hukuncen duka sai dai kafin mu je a asali meye hukuncin shika a asali menene hukuncin yin shika a asali ba kafin mu zo mu faɗi wayannan hukunce hukuncen a asali meye hukuncin shika halal ko haram eh halal ba yawa a asali hukuncin shika halal ne mutum ya shike saki matarsa a asali halal ne kuma a riƙe ko da uzuri ko babu uzuri ko da uzuri ko ba uzuri shika a wajen namiji halal ne sai dai halaccin akwai karhanci makaruhi ne makaruhi ne wannan shine hukunci na asali ya halatta mutum ya shika amma kuma an karhanta masa ba a son hakan shari'a ba ta son hakari saboda mutum shi ya san uzurinsa to shari'a kuma ta ba shi dama to amma in muka tashi raba hukuncin kuma da yanayin da zai faru mutum da yanayin da zai kama wa mutum to su ne za mu yi magana hali na farko hali na farko akwai wanda shika yake zama farilla a gare shi idan bai saba ba yana cikin fushin Allah kuma komai zai iya faruwa da shi na fushin Allah duniya da lahira wannan wajibi ne dole ne har ma gwamnatin musulunci in akwai ta a lokacin ya wajaba ta zo ta tilasta shi ta ɗau mataki a kansa in bai yi shikan ba yaushe kenan shine na ɗaya ko wanda muka ce farilla ne yaushe ne shine duk lokacin da aure ya ɓaci ta ɓangaren saɓanin addini saɓanin addini bayan an ɗaura aure mutum yana zaune da mata sai mijin ya bar musulunci mijin yana barin musulunci dole ne ta araba ta araba auren dole a zo a kore ta ko kuma ita matar ba musulma ba ce adan dole a raba auren misali na biyu ko da ke na faɗi misalan mijin a ce ba musulmi ko matar ba musulma ba kunga idan mijin ba musulmi ba ne wannan fadu a hali na farko ne a hali na farko shi ne saɓanin addini na ɗaya a ce mijin ba musulmi ba ne to kun ga ai Allah ya gaya mana la hunna hillul lahum wala hum yahilluna lahunna mun tattauna a can sura ta baya ko in mijin ba musulmi bane to matan musulman la hunna hillul lahum wala hum yahilluna lahunna to mu dawo na biyu misali na biyu in kuma mijin ne musulmi matar kuma kafira fa kafira ba kirista ba in kirista ne hukuncin sa daban a'a matar kafira ce ba ta coci ba ta komai arniya ce ma to wannan ita ma za a raba auren kamar yadda Allah ya ce wala tumsiku bi isamil kawafir shi ma wajibi ne a raba auren mun gani ai sayyidina Umar lokacin da ayan ta sauko mata biyu sayyidina Umar ya saki mata biyu sayyidina Umar ya saki saboda lokacin da musulunci ya zo sayyidina Umar ya karba akwai matansa guda biyu da basu karbi musulunci ba sai hali na uku da yake wajibcin yake nuna wajibi ne idan aka samu wannan information din aure ya rabu shine hali na uku kuma wajibi ai farilla kai shine sai da ka aure matar musulma ce kai ma musulmi ne amma bayan ma kun aihu yaya uku ku ji wannan hukuncin fa kun aihu yaya uku kuma duk duniya kana jin ba matar da ka fi so irin ta ita ma tana jin in ta rabu da kai babu mijin da za ta zauna da shi ta ji daɗin zama irinsa ana zaman daɗi har kwatance ake da gidanku kawai wata mata ta zo ta ce to ai da kai da matar kan dunni na shayar da ku ta baro aiki ko bata baro ba ta baro aiki tan a ranar da ta faɗi haka a ranar auren ya rabu ba kai ba ita ba ita ba kai wannan shine na farilla raba aure na farilla a misalai guda uku wannan su ne misalai guda uku duk matar da ta shayar da kai kuma ta shayar da matar da kake aure to auren ku ya rabu domin matar da kake auren kanwarka ce kamar kanwa ta uwa ɗaya da uba ɗaya kuma an san ba auren kanwa ta uwa ɗaya da uba ɗaya shi yasa ukba ibn al-harith wannan ukba sahabi ne ukba ibn al-harith ya aure wata mace ya aure wata mace wanda ake ce mata ibna li abi iya suna cikin zaman aurensu cikin daɗi sai wata mata ta zo take cewa da kai da ita dun na shayar da ku saboda haka babu tsaure tsakaninku uku bai ce ai ni ban san kin shayar da ni ba kuma ba ki ban labari ba har muka yi aure uku ba sai ya ce to wannan babbar magana ne sai ya hau abin hawansa ya tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina sai ya tambaye shi sai annabi ya ce aurenku ya rabu aurenku ya rabu ka je ka auri wata ita ma ta je ta auri wani wani hadisin yana bukari sai ta je ta auri wani miji daban to wannan shine inda shika yake zama farilla sannan shika yana zama wajibi shika yana zama wajibi nan na gama na farilla shika yana zama wajibi a lokacin da kuma ka auri mace macen da ba ta da tarbiya ko kuma addininta ba cikakke ba ne kamar ka auri kirista kunga kirista ya halatta aure ta yi ba to sai mutum ya auri kirista ko kuma musulma ya aura amma kuma tana da munanan ɗabi'u gidansa gidan tarbiya ne gidansa gida ne da ake kwatance da shi wajen tarbiya amma sai aka samu wannan matar ba ta tarbiya wannan matar krista ce tana da halinta na wanda ba musulmai ba za ta in kuka haifi 'ya'ya za a samu gurɓatattun 'ya'ya kuma za ta iya ɓata maka 'ya'yan da suke da tarbiya wannan fa ku sani ya 'yan uwa ba wai kuma mace kaɗai ba har har namiji ke ma in kika yi aure aka samu namiji ne da in ba a yi sa'a ba ‘ya'yan da za ku haifa tarbiyyar gurɓatacciya za ta zama saboda ya ƙi zama mutumin kirki mutumin banza ne baya sallah baya kula da ibada bai damu da kaza ba harkar addini ba ta dame shi ba wannan auren wajibi ne ki ɗaga al'amarinki zuwa ga alkali a raba miki auren nan duk da cewa a yanzu in an samu irin wannan za a yi wa matar walakanci in kika ji kika ce a raba auren walakanci ne ke biyowa sai kin biya kaza sai kin biya shi kaza sai kin biya shi kaza to haka kai ma in kai aure aka samu mace ba ta da addini tarbiyyanta zai iya lalata maka yaya ya lalata zuriya to nan gurin za a tilasta ka wajibi ne ka rabu da ita in baka rabu da ita ba duk da musulunci ya halatta ka aure ta to zaman auren sunansa zaman sabawa Allah amma an ka samu kirista mai ɗabi'u na gari wanda wata ma ka iya samu kyawawan ɗabi'unta ya fi na wata musulmar ma to ita wannan babu laifi za ka ci gaba da aurenta kuma ka zauna da ita amma ko da musulma ce in dai halinta mummuna ne to wannan wajibi ne ka sake ta wajibi fa ya'yan uwa ku ji wajibi ka sake ta wasu ma za su maka observation su ce yanzu irin wannan ce za a ce kana zaune da ita babu tarbiya ba ladabi ba biyayya ba girmama kaza ba kaza za a bata maka tarbiyyar gida wannan wajibi ne a sake ta mun faɗi kashi na nawa kashi na biyu ba mun gama na farilla muka bada misali uku mun gama na wajibi muka bada misali biyu misali biyu karkashin wajibi shine ka auri kristan da ya halatta ka aure ta amma ba ta dabi'a na gari ko musulma dabi'unta ba na gari ba wannan su ne misalai a karkashin su dalili da ya sa muka ce wata mace mace musulma in ɗabi'unta ba na gari ba ne ka rabu da ita ya zo a hadithi hadisi ingantacce duk da cewa akwai maganganun malamai ɗewa a kansa amma da sheik albani ya tafi a kan hadisi ne hassan wani mutum ne hadisin abdullahi dan abbas mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya manzan Allah ni ina da mata ku saurari hadisin da kyau ya zo gurin manzan Allah ya ce ya manzan Allah ni ina da mata amma tana da matsala annabi ce me matsalanta kamar annabi ya tambaye me matsalanta yace ba ta innaha la taruddu yada lamisi ita kowane mutum ya kawo mata hannu jikinta kyauta ne kawai kowa ya taba ita wannan babbar matsala ne ko karama babba haka aka faɗa yace la tamna'u yada lamisin amma nan gurin sai malamai suka ce ba ana nufin mazinaciya fasika bace ko da duk da cewa maganar za ta iya ɗaukan haka kowa zai taɓa jikinta kam ai za a iya faɗawa kowane irin abu ma sai wasu malamai suka ce abinda ake nufi ko da ba mu tuhumce ta cewa mazinaciya bace ba amma za ka iya ganinta cikin maza a kwacibe a zaune a ofis ne suna zama da mata da maza ana ta shewa nan ne ba abinda ya dame ta ita ba ta kyamar zama kusa da kusa da maza ba ruwanta almutarajjila kenan mai annabi ya faɗa annabi ce ha je ka sake ta yin zunna to shi kuma ya fito da ita sai ya ce ga manzon Allah ni wannan yadda na saba da ita nan ba zan iya baya manzon Allah annabi sallallahu alaihi ce to matarka ce dai amma ka san karkashin umarni na naka sake ta ka je ka ci gaba da jin dadi da matarka amma ni dai ga abin da na faɗa ka sake ta a wata riwaya cewa yi matata ba ta mai da hannun mazaje in sun zo wajenta ba ruwanta aka zo ka samu tana ta ya tabbatar da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka ne ka ne san cikanta da ita garrifa sai ce ina tsoron kan na sake ta kuma kokolwa na kullun take tunanin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to a yanzu dai matarka ce ka ci gaba da jin dadi da matarka amma dai ga hukunci akan ta shine ka sake ta wannan shine misali akai kaga kenan mummunan dabi'u na mace shine a rabu da ita mummunan ɗabi'u na mace shine wajibi ne a rabu da ita yanzu mun bada a ƙarƙashin na biyu mun bada misali sai shika na uku hukuncin shika na uku wanda ya zama mustahabbi ne shi shi in ka sake ka kyauta in baka sake ba baka kyauta ba mana in ka sake haka ake so in baka sake ba to ba daɗi dai ba daɗi amma shi babu wani zunubi a kansa yaushe ne shi ne lokacin da aka kasa samun fahimta tsakanin mata da miji kullum rashin mutunci a tsakanin juna amma kuma ana zaune zaman auren ta yadda ana ta zaman auren mata ta kasa ta gyara alakanta da mijin zai mata fada ta ji amma saboda kyama da rashin jin daɗin auren wallahi ta kasa mar biyayya shi ma baya mata yadda ya kamata amma kuma ana ta zaman auren wanda a yanzu yanayin aurenmu kusan kashi tamanin irin wannan auren ake cikin zaune da mace ba mutuntawa haka dai wani iri zaman ludayi a ƙasa ludayi an sa kunu kuma aka ajiye shi a ƙasa ka ɗauka ka mai da shi cikin kwanon kunu ya ɓata sauran ko irin wannan zaman haka ake to wannan zaman gaskiya mustahabbi ne miji kai maza maza ka rabu da matar da kun kasa fahimtar juna kuma kuna yi wa juna ƙarya in aka zauna aka zauna in an zauna aka yi ta yi wai har a wajen sulhu ta ce wallahi na fahimci ba tana son ka shi ma yana son ki ana son kaza amma kuma an kya samu tawafu to wannan mustahabbi ne mutum maza maza a rabu da wannan matar misalinsa shine ta yadda har masu sulhu ma a zo a yi sulhu a kasa masu sulhun kansu ‘yan uwanki na can ‘yan uwansa na can a zauna duk da haka a kasa samun wani daidaito kai shi ya ƙi saukowa ita ta ƙi saukowa an gama sulhun an koma ka buga wa mata waya ta ce har yanzu dai ya kake ya ce wani auren arabu da shi saboda aure fa abin da ake so aure bari ku ji yadda ake son aure har ma ina bada misali ina cewa duk mijin da zai yi tafiya ya yi sati matansa ba su fara damuwa cewa mu ka daɗe ka dawo ba wannan auren ne ina shakkun jin daɗin zaman da ake na auren nan miji idan ka yi tafiya wallahi ko da matanka su matarka ta fi ɗaya ka dauki ɗaya ka tafi da ita wani waje inda kuka yi kwana biyu kwana uku kwana hudu ka ji hankalinka kuma ya dawo kan ɗaya matar da su garafa mu koma ko da wannan matar baka ce mata kana tunanin wance bace ce gaskiya mun bar ayyuka a gida gara mu yi kokari mu koma za ta gane a zuciyarta cewa kana tuna wance ne duk da cewa na taho da ke to ai tunda na taho da ke aiki ka na gama tuna ki kenan to miji ka yi tafiya kwana uku hudu ka ji gaba daya barin muku turancin da kuke ganewa ka ji gaba daya ka yi misin dinta ita ma kuma tana nan take jin ta yi misin ɗinka ya gidan haka gidan ba daɗi ne wannan shi ne gaskiya auren da za a ji daɗinsa amma ka yi tafiya ko kuma miji yana ɗakin waccan matar daga an ce zai koma ɗakin waccan matar ya ji bam wannan matar ina akwai matsala to ana son zaman aure ya zama kun zama ƙawaye ne ana walwala tsakanin juna ana mutunta juna ana raha wannan shi ne gaskiya zaman aure shi sa wasu a aure gaskiya kamar sun rako ma'aurata duniya ne wallahi an rako duniya ne matarka bata san dariyarka bata san rahanka ba bata san kana tunaninta ba kudin miji kudi na miji ya dace ba a lissafi a lokacin da mata take da bukata hede in ba shi da shi hede in ba shi da shi kar a yi lissafi kuma matanka su sani cewa a kansu wala duk abin da kake zaka iya kashewa a kansu don kare mutuncin su san wannan to sai zama ana zamanin mutuntawa kenan matarka za ta yi request a gurinka tana jin nauyinka tana cewa kai ni gaskiya ɗawainiyarka wani lokaci sai ka yi fada a gida wai me yasa baki gaya min ba mu zauna kwana uku ba kaza ta ce saboda ɗawainiyar da kake mana yana da yawa mata ka zo ga tana wanki ka ce a barin karbe ki saboda tana maka ɗawainiya tausayinta kake ji na hudu na hudu to irin wannan afuwan barin koma baya irin wannan auren da ba a samun daidaito tsakanin mata gaskiya a raba auren ce yafi shi sa Allah cewa in ya tafarraka yughnillahu kullan in aka rabu kowa Allah zai kawo masa wacce ta yi daidai da shi in mijin ne mugu to sai an samu wata muguwar da za ta zo ta gyara masa sahu in mata ce muguwa za ta samu wanda zai daidaita mata sahu in kuma rashin dace aka samu na aure ana son juna amma aka kasa samun fahimtuwa to wallahi Allah zai bata wanda za ta fahimci juna shi ma Allah zai bashi wanda za su fahimci juna shi yasa nake yawan isar da wannan sakon karki ga mace ta samu jarrabawa ta yi aure ɗaya ta samu jarrabawa ta yi na biyu ta samu jaraba ta yi na uku ta samu jaraba wata har hudu wata har biyar ki zo kina mata su kina surutu a kanta ba ki san abin da Allah ya shirya mata ita kuma a rayuwata da duniya ba wata wallahi za ta jera yanzu akwai matan ta aiko mana tambaya nan ina hizba akwai matan ta aiko mana tambaya nan ta zo matan ta same ku to yanzu don Allah wannan matar ta yi aure na daya in na biyun nan auren ya ɓaci za ku zarge ta? ba za a zarge ta ba ba za a zarge ta ba in ni ne ma fizikali zan yi magana da zan ce a kira mijin mu yi uba da shawari a raba auren nan ta yi aure na farko da ta zo na biyu sai ta ce ina ma da wancan gidan ta koma ta samu mummunan hali yadda abun in ka ji labarin babu daɗi to irin wannan wallahi a iya raba wannan auren wallahi ta je gida na uku wala ta sake shiga wannan matsalan kuma matar kirki matar arziki ta yi ta samun irin wannan jarabawa kar a zarge ta to haka wani namijin za ka samu wani abu da ake ce masa present continuous tense yau a yi kamar dama cewa aka yi ga irin wanda za a yi ya ce a ni ba zan yi ba in kauce nan a yi ta bincike a yi ta bincike sai an samu wata an sake aurowa wala sai ka zo ka ji abin da kuke faɗa san makat wani ta ga dole a ce sai ya rabu da ita so ba a tambaya me yasa mace ta fito daga gidan mijinta sannan inda ba aurenta za ka yi ba sannan ba a tambaya me yasa miji ya saki matarsa shi ya san dalilin da ya sa rabu da ita kamar ita kuma ita ta san dalilin da ya sa ta ce ba za ta iya zama ba kuma na fi tausaya wa mata don haka jiya da na samu wasu labarun duka ba don ji daɗi ba a jiya wallahi na yi rubutu zan yi rubuta wata fefa a jiya na canja ra'ayina a jiya a take na canja ra'ayina na ce fefan da zan rubuta kawai shine yadda al'afat foundation take ba da role wajen conflict resolution na aure da kuma wajen conflict na aure da kuma rabuwan aure yadda take taimaka wajen rage kashe aure sai na fara rubutu ajiya na rubuta research proposal na turanci sai na shafi ya kai shafi 20 da wani abu wala idan haka na ce zan yi wannan rubutun saboda conflict din abubuwan da ake ji wata za ka samu jarrabawa ce wani kuma za ka samu tana da hali irin nata Allah ya mana jagoranci na hudu shi ne shika na haram shika na haram wannan shikan ma bai yi ba in kai shikan haramun ne kuma ko ka yi shi bai yi ba ana jin wannan shikan shi ne shikan da za ka yi don ka haramta wa mace gadonka ka siki mace don ka ta ci gadonka mutum yana cikin rashin lafiya yana cikin rashin lafiyan da ya fahimci rashin lafiyan nan ba zai tashi ba kun san wasu likitoci za su iya ce musu rashin lafiyan kan nan in ka daɗe shi ne ka yi wata shida to kun ga wata shida aka saki mace aya cikin wata shida ta gama me ta gama jini ko sai ya ce to ba zan fi wata shida bai ce eh yana dawa gida sai ya rubuta takardar shika to wannan ana tuhumtansa in alkali ya gane ko masu tuhuma suka fahimci yayi ne don ya haramta mata gado musamman a lokacin da sai da aka yi declaring zai mutu to wannan shikan haramun ne saboda haƙƙi ne Allah ya sata kai kuma kai don ka haramta mata haƙƙinta shi yasa sayyidina Uthman sai da usman akwai wanda ya saki matarsa a rashin lafiyan da ya rasu ko wani sahabi ne ba a rashin lafiyan da ya rasu shi kan ba a samu tuhuman ba ma har ta gama idda da ya rasu a wannan rashin lafiyan sai na usman ce a dawo da ita ya bata gadonta kun ga har ta gama idda saboda shika ne na haramci to sai na ƙarshe na biyar wanda shi kuma makaruhi ne mun gane ko shi kuma wannan sakin bai kai haram ba ba za ka ce masa haram ba makaruhi ne kawai wanne ne shika na makaruhi duk da cewa wannan shika na makaruhin zai iya fadawa hana haramci shi ne mutumin da zai saki matarsa haka kawai haka kawai ba ba uziri na shari'a ba wani damuwa tsakaninsu babu komai wata kilma ta fi sauran matansa kyautatawa haka kawai sai ka sake ta wannan tabbas an jefa ta cikin wani irin mawuyacin hali ba a ce haramun ya aikata ba saboda shika halal ne amma asalin bai kyauta wa shari'a ba wannan mutumin to akwai masu shikan yan haka kawai wanda shi kuma ya fi ƙarfin ka ce makaruhi ne shi kuma ya fi ƙarfin ka ce makaruhi ne shi ne tun farkon auro ta ma ya auro da niyyar in ya ta na gidansa shekara ɗaya ko shekara biyu ko wata bakwai ko wata biyar zai sake ta ya auro wata shi ne auren da hausawa suke fassara shi da auren ɗanɗana ne ko mekicin wannan ya fi ƙarfi zai fi ƙarfin makaruhi zai iya kaiwa haramun duk da cewa su malamai suna cewa ai yana da iko ya aura yana da iko ya saka to abin tambaya shine abin tambaya shine yarka yarka zaka so ai mata irin haka babu dalili ba komai yar mutane kai idan ubanta ya san auren ku ba zai fi shekara ba zaka sake ta wallahi uban zai ce ba zan bayar ba in ku zaka samu in zaka kasa iyaye ɗari. to na rantse da Allah sai an samu 95 za su ce shekara kuma wala za su ce ba za su bayar ba wanda kaga zai ce eh na yadda aure ta sai dai in yar da ta kasa samun miji an rasa yadda za a yi ta a ce koma yayin dai a ce ta taba yin aure saboda haka wannan shi zai iya kaiwa matakin haram saboda ita kanta matar in ta san za ka aure ta kuma ka sake ta ba da uzuri ba haka kawai ta shigo ta fita wallahi ba za ta yadda ta aure ka ba wallahi iyayenta ba za su yadda ba so wannan a na kasan da na faɗa ya fi ƙarfin makaruhanci ya kai matsayin a ce wannan mijin ya aikata haram kuma yana cikin fushin Allah inda ita ce manufan ta shigo ta fita amma a shigo da wani uzuri uzurin da ba za a iya haƙuri da shi ba uzurin da ba za a iya juriya da shi ba shi kuma ba a ba da shawarin a zauna da matar a rabu wa iya tafarraga yuguni lahu kullum min sa'ati in aka rabun kowa Allah zai bashi rabansa to a nan gurin akwai matsalan jiya da na faɗe ta amma a takure mun yi maganan mun yi maganan ba a shika sai a cikin tsarki ko sai na baku mata guda biyu na ce su ko ba ko suna cikin haila ko sun yi tsarkin da aka sadu su za a iya sakan su guda biyu na gaya muka dai ko wanne ne su na ɗaya mai ciki na biyu ta biyu yawa wanda aka raba auren ta hanyar kul'i ta hanyar ta fanshi kanta ko tunda kulki ba ba shika bane raba aure ne ai bata aure ne ko to ba guda uku bane kare su biyar ne mata biyar ya halatta a sake su ko suna cikin jini a afwan ba zan ce ko suna cikin jini ba ko da an sadu da su yanzu nan kun ga haramun ne mutum zai shika mace ta yi tsarki an sadu da ita kuma a sake ta in ta tsarki ake shiga to su su biyar ne mata su biyar ne bari fade su a gurguje dan jiya saboda iya abin da ya shafi karatun mu ne sai na fadi biyu zan fade su a gurguje na daya wannan kun rubuta ta dama na daya mai ciki saboda ita iddanta ba da jini bane iddanta da me ne da aihuwa ne to saboda aka bata da matsala ko yanzu aka sadu da ita yanzu za a sake ta sannan ita kuma ko yanzu ta aihu yanzu za ta yi aure ba ta da matsala mata ta aihu da safe tana dawowa gida da yamma kuma ta daura aure eh ba matsala mun ji ta daya ta biyu matan da ta aka raba aure ta hanyar fansa ta dauki sadakin miji ta mayar wannan ko tana jini za a iya yin wannan ta uku ta uku ita ce matar da aka aure ta kankanwa ce ko jinin haila ma bata fara ba wannan babu damuwa ba ta jini ko yanzu aka sadu da ita in za a iya sakanta mata ta hudu tsohuwar da ita kuma ta wuce shekara hamsin dama bayan shekara hamsin galibi mata al'adun suna dauki to nata ya dauki ba ta al'ada to wannan wacce ta manyanta ba ta al'ada ita ma ya halatta a sake ta koda yanzu aka sadu da ita sai ta biyar ta ƙarshe shine matar da aka aure ta bata tare ba ba a tare da ita ba bai santa ba bata san shi ba to wannan in yana son sikanta ko tana jini zai iya sakanta babu wani matsala don ita kan ma babu idda ma kanta ita ita zai iya sakanta yanzu an jima ta yi aure in kuka saki mace min kabli an masu hunna ba laisa alaikum fa ma lakum alaihin da min iddatin ko ta atadduna babu wani idda to wannan su ne guda biyar to sai matsala ta gaba mun yi ta jiya cewa in za a yi shika a semi shaidu in za a yi kome a nemi shaidu mun kammala da wannan matsala yawwa sai wata matsala idan mace aka sake ta yau ba mun ce za a sake ta sai ta yi jini ba sai ta yi jini ko in ta yi jinin ta yi tsibonka mijin ya san ta yi tsarki sannan ya sake ta ko to ba a kirgawa da wannan jinin fa kar ya jira ta ta yi aidda ta yi jini ta yi tsarki ya ce ya sake ta ta ce daya saura nawa kenan biyu a'a wannan na shika ne za ta yi jini ɗaya za ta yi jini biyu za ta yi jini uku da sai malamai suka yi ta saɓani yaushe ne fita idda ne daga ta ga jini ko sai ya ɗauke ta yi tsarki mun faɗa haramun ne mutum ya saki matarsa ya kore ta daga gidan ko haramun haramun haramun to yanzu kun san matsalar da ake fama da mazaje ba a yi shika ba ma in ta masa wani laifi tsakiyar dare ce ta fita ta bar gidanta ba gidan ubanta ba ne wannan rashin mutuncin wannan rashin mutuncin wannan rashin mutuncin wallahi shi yasa zaga wani namijin kullun kasuwarsa a wargaje take ya ta kasuwan ta ki ta miƙe saboda irin zaluncin nan wani mijin zaka samu a gidan haya fa a gidan haya amma zai iya koro matarsa tsakar gida ya rufe kofa ta kwanta a rumfan ɗakinsa ‘yan haya su zo suna wuce ta wannan dabbanci don Allah da tashanci don girman Allah da me za ka kwatanta wannan matar ka ce fa mata fa a gidan haya wala na gaya muku a irin wannan ishin jiya na zauna na ce zan yi rubutu akan wannan abin nan proposal ina gashi nan shafi 20 da wani abu kuma shi ma disam irin wannan din dun na ji irin labarin babu daɗi a gidan haya duk da cewa wata matar in ta zabga wata tsiyar shi kuma ba shi da abin da zai iya sai wannan ɗin walaƙanci plus walaƙanci reciprocal ne in ta yi shi ma yana da abin da zai to ban san irin zama ban san mai wani irin zaman aure muke yi alaran masu Allah ce mi
bacci yake saboda saboda tunjiya ina bayani ban ce ya karatu ba tunjiya nake bayani dole ya bacci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا nan gurin Allah subhanahu wataala ya gaya maka me ake aikatawa a cikin idda to sai kuma aka gaya maka bayan iddan kuma me za a yi Allah sai ce fa iza balagna ajalahunna ai idan iddan su yazo dab da karewa ga matan da aka sake su shika na kome shika daya shika biyu shine ake magana akan su idan ta zo dab da gama iddanta to don Allah miji ga, shawari biyu da take ba shari'a take baka ba tana gidanka ba dama mun ce kada kore ta fa amsikuhunna bi ma'rufin in har kaga zaka mai da ita to ka mai da ita da mutunci da nufin yanzu duk abin da ke faruwa tsakaninka da ita ba zai faru ba da nufin zaka yi hakuri ka jure wasu abubuwan da shari'a ta nuna za a iya hakuri a kansu ku rike wannan in bracket wanda shari'a ta yarda amma wanda shari'a ba ta yarda ba a cikin shika kashi biyar din da muka faɗa to shi kuma ba a baka shawari kame da macen to kame da ita da niyya mai kyau an fariquhunna bi ma'rufin in kuma kasan in ka mai da ita ma rigingimun za su ci gaba to ka rabu da ita ta gama iddanta ta hanyar mutuntawa ka ba ta abin nan mai ake faɗa eh nafaka in ka in ta gama idan ka dan dauki abin ihsani ka mata dauki wani kudi a dunkule a dauki wani package a bata kamar al'adunmu suna da wani karantarwa ko cikin karantarwan abu da biyu ko ka dauki kudi kai mata dawainiya ko in irin auren nesan nan ne duk abin da ya shafi kayayyakin ta dauniya kai ne zaka dau nauyin mayar mata da su kai kaza ai ka ba naka ba- baya kanka wannan ko to in an rabun ya zama na mutunci ne zai biyo baya ya za a yi me za a yi ya za a yi kuma wannan dan abin da ake dauka a bata sai ka dan dauki wani abu ka je ka kyautata mata na ihsani rabuwar mutunci kenan amma kar ka me da ita da nufin ai bayan wata biyu ma zan sake ta in kuma ka san ba za ta to ka bata ta tafi in ta tafi la Allah za ku canja tunani sai a je a sake sabon aure kisa Allah ce za balagna jarahunna in suka zo dabda karewan iddan su fa amsiku hunna in kun ga dama ku rike su bi ma'rufi da kyautatawa aw fariqu hunna bi ma'rufin ko kuma ku basu su tafi ai utruku hunna hatta tanqadi iddatuha iddatuhunna ku basu su gama iddan su dan su tafiyan su shi yasa a cikin suratul baqara Allah yake cewa wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruhin aw sarrihuhunna bima'ruf in sun zo dab da gama idda ko ku rike su ko ku tura su wala tumsikuhunna diraran lita'tadu kar fa ku da auren dan ku musu ta'addanci ku ci gaba da cutar da su wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu duk wanda haka ya zalunci kansa to nan kuma aya a cikin ayar mu da a gaba sai aka ce wa ashidu zawai adlin minkum lokacin da za ku bar su su tafin eh la lokacin da za ku dawo da su din to wa ashidu zawai adlin minkum masha Allah wasa ne ko wa ashidu zawai adlin minkum Allah subhanahu wataala ce ku nemi adalai guda biyu waɗanda kuka yadda da su sai ku shaida musu waqimu shahadata lillah su kuma masu shaida masu shaida su kuma su yi shaida dan Allah su yi tsakani da Allah zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ubangiji yace yadda na gaya muku din nan shine ake wa'azi da shi ga wanda ya ibu- wanda ake wa'a- wanda ake wa'azantar da ku da shi suwa wanda suka yi imani da Allah da ran tashin alkiyama wanda ya al- ya imani da Allah da ran tashin alkiyama shine zai wa'azantu da wannan sakon mun gane duk abin da muka faɗa mai imani ake wa'azin nan mara imani ba ruwansa sai ya sake ta ya bita da duka ba in ba isa ba to sai Allah ya gaya wa muminai da suke haƙuri suke bin waɗannan matakan na shika da abubuwa Allah ya ce wa man yataki Allah ya jallahu makara makaraja duk wanda ya bi wannan dokokin da ka'idodin zaman auren da na shika da na kome da na kyautatawa in bayan an ce ba za a yi kome ba wallahi ubangiji zai bashi mafita zaka samu arzikinsa yana ci gaba zaka samu yana samun kwanciyar hankali gidansa yana ƙara albarka zaka samu babu stress babu depression babu anxiety babu duk haka Allah zai sai Allah yake cewa wa yarzuqu min haythu la yahtasib in zaka bi dokar Allah a zaman aure da wasu abubuwan ma Allah zai azurta ka ta inda baka tsammani ha kawai kai ta ganin budi a dukiyarka wallahi sai ka rasa ta ina take zuwa saboda ka bi ka bi Allah sannan a zaman aure da zaman auren da rabuwar auren karka yadda a yi rabuwan aure a ce kai ne azzalimi karka yadda kuma ana zaman aure zama na haƙuri a cewa la'ayi ni dai abu kaza haƙuri ake karka yadda a ce kai ne ake haƙuri da kai A'a, kai ka zama kai ne mai haƙuri saboda za a haɗu gaban Allah za a haɗu gaban Allah za a tantance in ya zama da kai ake haƙuri to akwai nau'i na kana zalunci fa kenan to in ku za ka zama ka cika sharuɗan nan wallahi matanka mat- iya- iyalanka a gida sai dai a yi ta ganin buɗi to ina kuma a ce duka kun haɗa kai kuna yi wa juna uzuri kuna mutunta juna a zaman auren kuna zaman aure na shari'a kuna zaman aure na tsari duk abin da za a yi za a duba shin shari'a ta yarda mata da kanta ma za ka ce mata yi wani abu sai ta ce in in anya shari'a fa yanzu ya halatta in yi kaza ka kaga yanzu kai take tattalin ka kuma wannan abin ka ce ta yi ne fa dan ka sarara mata dan ka buɗa mata wala akwai matar da ba za ta iya zuwa kasuwa ita kadai ba ko ka ce je ki wala ba za ta je ba ba za ta iya ba kaga wannan zaman auren zaman aure ne za a samu albarka za ku samu arziki ta inda ba ku tsammani wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya tawakkali ga Allah Allah shi zai wadatar da shi inna Allah balighu amri Allah shine mai zartar da al'amarin sa qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara kowane abu Allah ya masa ajalin sa in aure ya mutu to dama Bahaushe yace aure menene shi rai ne da shi ko yana mutuwa kamar yadda rai ba za ta mutu ba sai ajalinta ya zo ta shi ma ajalinsa ne ya zo kad ja'ala Allahu li kulli shay'in ajala qad Allahu li kulli shay'in qadara Allah ya sa komai lokacinsa na qadaran ma واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا Allah subhanahu wataala ya ce wannan ayan mun gama bayanin ta fa duk a a ayan farko din nan to fassara kawai zan yi wallahi ya isna min al-mahid lalle matan da suka girma har suka cire tsammani daga yin haila su ba sa haila sun daina min nisa'i min, min, min nisa'ikum na daga matanku in irtabtum yawwa wallahi yasna min nisa'i min nisa'ikum wanda suka fidda tsammani daga zuwan al'ada na daga matanku inirtabtum in har kun shiga kokonto idan kun yi kokonto to za mu zo mu yi bayanin me ake nufi idan kun yi kokonto fa'iddatuhunna to su iddansu salasatu ashurin wata uku ne ana mun gama bayanin aiko mace da bata jini aka sake ta za a iya sakanta ko da an sadu da ita yanzu to kai wata uku daga ran da aka sake ta sai ta ce yau sha biyu ga watan march sha biyu ga watan eh, april wata daya sha biyu ga watan may wata biyu sha biyu ga watan june daidai ta cika wata uku ko kuma ta kirga da kamariya mun gane ko wallahi lam yahidna su ma waɗanda ba sa haila din saboda kankanta ko kuma ita haka halittar ta yake ba ta haila to su ma wata uku ne su ma za su yi wata uku to sai aka dawo ɓangaren sai aka dawo ɓangaren masu ciki wa ulatul ahmali masu ciki kuma ajaluhunna su kuma gama iddansu ayyada na hamlahunna shine su aibu daga sun aibu kawai shi kenan wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ji tsoron Allah al'amuransa kullun za su ga yin kyau ka ji tsoron Allah ka bi dokoki a wannan zaman auren da ake fara al'amuranka za su yi ta yin kyau za ka yi ta samun sauki to abin da ake nufi da inir tabtum din nan in kuka yi kokwanto ai ana nufin wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum inir tabtum ai in shakaktum fi iddati azwajikum al-mutallaqati allati in qata'a haidatuhunna inqita'an la yurja ruju'uhu wannan wata uku kenan wanda ba a tsammanin ana da tabbas yanzu ya tafi ba a tsammanin jinin zai dawo kun cire tsammani kuna in aka ce jini ya dauke kan wata ɗaya biyu uku bai dawo ba ai za a tsammani ko wata biyar ma zai zo ko wata shida a to ai yayi wajen wata hudu ba ita shikenan hukuncin ta kawai jinin ta ya tafi saboda shekaru to wannan shine ake maganar wata uku din wallahi lam yahid da kuma wa'anda ba su yi haila ba walatul ahmali ajaluhunna ay yad'ana hamlahunna su kuma daga sun aihu shine sun fita daga iddan su ko da yanzu ta aihu haka matar da mijinta ya rasu da mijin mata zai rasu mijin ya rasu idan ku wata ida wata nawa ne wata hudu da kwana goma ko to inda matar tana da ciki mijin ya rasu da safe ko kuma mijin ya rasu da daddare washe gari da safe ta aihu to in akwai wanda mata ga su za su iya daidaitawa kafin a wanke dan sai ta yi aure ba ta da matsala ta fita daga idda akwai dan sabani a wajen malamai amma sabanin ba a sashi a lissafi duk da cewa malikiya wani cikin kaulinsu suna dauka suna cewa abadul ajalaini kuma fatawa da abadul ajalaini nan yana da kyau bari muku bayanin abadul ajalaini ka dauki mafi nisa na iddan ki na mutuwar biji wannan fatawa ce mai kyau ba dan ita ce da dai ba dan za ta kawo mana zaman lafiya da ƙara ƙaunar junanmu misali misali mijinta ya rasu tana da cikin wata shida kun gane ko kuma mijinta ya rasu tana da cikin wata bakwai yanzu in ya rasu idan da watanni za ta yi wa- idan watanni za ta yi wata nawa za ta yi wata hudu a faɗa mana da kwana goma to in kuma da aihuwa za ta yi fa saura wata nawa wata biyu ko to shari'a sai ta ce sai ki ɗauki wanda ya fi yawan sai ta yi wata uku da kwana goma kun gane mafi yawa za a ɗauka to bari bari in- in in juya abin kuma to nan kuma mijinta ya rasu wannan kan na dole ne ma ai dole haka za ta yi mijinta ya rasu aka same ta da cikin wata ɗaya saura wata nawa ta fita idda wata takwas ko to nan kuma bata isa ta ce za ta yi zaman wata hudu da kwana goma ba sai dai ta ɗauki wancan wata takwas din mai yawan ake ɗauka kun gane kenan yanzu da- a wancan fatawan da mace yau za ta mijinta zai rasu yau gobe ta aihu to ba za ta yi aure ba sai ta jira wata hudu da kwana goma mun gane wannan ina ga mun wuce shi aiko shine Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yada'na hamlahunna wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah ya bi dokokin aure wallahi zai samu sauki a cikin lamuransa zalika amrullahi anzalahu ilaykum ku sani fa wannan fa constitution ne dokoki ne ka'idodi ne na shari'a Allah ya saukar muku to dokokin tinubu ma kuke bin su a ce ko abin nan traffic ba za ka yi ba sai ka biya kaza sai an yi kaza sai an yi clearing a kamfani sai an yi wane ne sai an biya tax na dan adam ma kake bi police ya zo haka kawai ya ce ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba na Allah kuma ka gibi wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya bi dokokin Allah yukaffir anhu sayyi'ati ga gagara basa na kankare zunubi shine ka bi dokokin Allah wa yu'zim lahu ajra kai bayan an kankare zunubin a girmama maka ladanka saboda bin Allah na'am alaramma
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى
a wannan ayar zamu tashi gobe in Allah ya sa muna raye shine bayan an yi shika in ba shikan kome bane ai in shikan kome ne shika ɗaya shika biyu to askinuhunna min haisu sakantum ka zauna ka ka- ta zau- ka zaunar da ita a inda kuka zauna za mu tattauna matsalolin gobe gida ɗaya za a zauna ba wani a fita kana cikin gidan kai ba kana cikin gida to za mu faɗi ƙa'idodin za mu faɗi abubuwan insha Allah da suke ƙarƙashin ah, zaman ah, zaman idda ɗin da izinin Allah Allah ya sa muna raye Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala akwai tambaya ko da guda ɗaya muna da sauran minti biyu haka na'am akwai tambaya ko da guda ɗaya ne na'am karanta wata saboda mu samu ta shiga cikin abu ne za ka karanta guda daya karanta sai a karanta wani ku karanta ba zan iya time din ba zai ishe ni wannan mai kitbe ta ce wannan al'adanta ne ya gama kafin alfijir ya fito wannan al'adanta ya dauke kafin alfijir ya fito Sai ta dau sai ta sai ta ci abinci ta sha ruwa ta kudanta niyya amma bata yi wanka ba Yau.
sai gari ya waye azumin ki yayi al'adan daukewanta yayi azumin ma yayi wannan kanta ne ya guje ta Eh.
da shi yake faɗa wani amma ya guje ta wannan ɗanta ya guje ta da shi yake mata ɗawainiya ki binciki kanki mai kika masa ba mamaki akwai wani rashin mutunci na iyaye mata wani lokaci ba kya godiya ga Allah ba kya kimanta shi ba kya mutunta shi kuma wani jarrabawa da wasu mata suka samu ɗan da ya fi mutunta su shi suka fi tsana ki ji tsoron Allah ki fara duba kanki wannan na ɗaya kenan na biyu a binciki shin ɗan lafiyansa kalau karki gaggawan zaki da faɗan bakar magana ba mamaki sihiri ba mamaki an juya shi yanzu an ga yana taimakon ki a yi masa kambun baka sai ki hauyi masa addu'a da masa fatan alkhairi na uku ki kira shi ɗanki ne ku zauna ki bi shi da nasiha da lalaba da bibiya ki gane me matsalarsa na hudu watakil ba wata fitina daban kike da ita ba amma kina da babbar fitina shine kina masa godiya kina sa masa albarka amma kina da masifar ƙara nema yau ya miki na dubu goma jibi ki cika- ki kiro masa da dubu ashirin ai wallahi wani sai ya bar garin ya rufe waya ya ce- ya yi batan ƙarya ma ku ji tsoron Allah to in kuma yaron shedanci ne to ya ji tsoron Allah ya san cewa ya kama hanya ta fitina da halaka a takaice dai ke ne danki ke kika san danki yana kin baki wallahi kin san meye dalilin da yasa baya baki kin sani ko ke rashin kirkinki ko rashin abin nan godiyanki ko kina tsananta masa ko kina takura masa ko kuma tsantsan rashin mutuncinki duk ta san da wannan amma ba ta daga masa gafa ai wannan duk muna gani shi ma yasa almajirai masu karantarwa da malamai masu karantarwa wallahi hmm, Allahul musta'an na'am ana an tsawaita ne bata sani ba aka ci mata wanne ne ta wannan baran addu'a dan tana cin kwakwalwa success wannan tana barin addu'a ne akwai malam faruk ma malam faruk tun ji yake cewa antinsa ba lafiya a sa ta addu'a to an sa antinka allah ya ba ta lafiya allah ya yi mata dukkan damoyi na zuciya da na zahiri na boye da na bayyane duk allah ya yi mata allah ya biya mata bukatunta da sauran antin naka gaba ɗayansu faruku baka ce amin ma kai ma allah ya ma albarka Allah ka ya sa ka fi mai sunanka duk wani alherin duniya da mai sunanka yake da shi ka wuce shi a'a baka ce amin
sai an ce duk inda mijinka yake a lahira wuta ko aljanna wai suna tare haka ne wai an ce duk inda mijinka yake a lahira kuna tare gobe za mu yi bayani ƙarya ne ba haka bane ba akwai sharuɗa akwai bayanai insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh